الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشي نشابي لوتا الرجب جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ta yi daidai da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin uku miladiya kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zuru road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a wannan littafi na ainihin wato hijiyatu ɗalibin ilm littafi ne na malam bakar bin abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 41 cikin wannan littafi a darasin da ya gabata dai muna ta tattaunawa ne game da wato rashin yin karatu a wajen dan bid'a da kuma yanda magabata suke ainihin nisantar ma'abocin bid'a ballantana kuma a ce sun yi karatu a wajensa dai ci gaban ne dai har zuwa wannan gabar da za mu tashi dai za a gaggaya mana wasu daga cikin maganganun magabata akan neman ilimi ga wanda yake ma'abucin bid'a قال المؤلف رحمه الله تعالى والنووي رحمه الله تعالى قال في كتابه الأذكار إمام النووي رحمه الله يا فدا cikin littafin sa mai suna al-Abkar babu at-tabarri min ahlil bid'i wal ma'asi babun da yazo na ainihin wato barranta daga ma'abota bid'a da kuma saban Allah sunan babun kenan Imam Nawawi yace ga wani babu babun da zaka ji bayanin yanda ake barranta ake kukuta ake ainihin wato yin baran-baran min ahlil bid'i daga ma'abota bid'a da kuma yanda ake yin wato bara'a ga ma'abota saban Allah wa zakara hadi wa zakara hadisa abi Musa Imam an-Nawawi a karkashin wannan babin ya ambaci hadisin abi Musa radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bari'a min as-saliqati wal haliqati wash-shaqqati muttafaqun alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga saliqa ya barranta daga haliqa ya kuma barranta daga shaqqa alhaliqa wato as-saliqa ita ce wadda take daga muryarta yayin mutuwa ko yayin wata musiba lokacin da aka jarabce ta da wata musiba to ita ce ba ta iya yin haƙuri ba ta iya ainihin wato rungumar kaddara ta mai da al'amura zuwa ga Allah ta dinga ibace-ibace da koke-koke kenan wannan ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya barranta daga gare ta wal haliqa ita ce wadda take aske gashinta saboda nuna halin da take ciki na damuwa da takaici da bakin ciki to sai ta aske kanta ka hawo mace ka ganta da aski ka san ba lafiya duk ta nuna maka irin halin da take ciki na damuwa ko na jarabawa ko na rasuwar wani nata sai ta aske kanta to duk matar da saboda rashin yarda da kaddarar ubangiji da hukuncinsa saboda wani ibtila'i ko wata jarabawa ta aske gashin kanta to wannan ita ma manzo Allah ya ce ba shi ba ita ba ita ba shi ana manzo Allah ya barranta da ita washaqa da kuma ashaqa ashaqa ita ce wanda take yaga wuyan rigarta in ta kama na ana kai kai sai ta tsargi an fahimta to wannan shi ma alamu ne na ainihin wato at-tasakhu nuna fushi da rashin yarda bil qadar da abin da ya shafi kaddara waɗannan mutane guda uku saboda rashin yardarsu da ƙaddara to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya barranta daga gare su ashe kenan babu laifi idan mutum ma'abocin sako ne ka barranta daga gare shi idan mutum yana sako kace ba kai ba shi saboda wannan sakon da yake yi kana da hadisin da ya nuna cewa ka barranta daga ma'abocin sabo domin duk wanda ya ce bai yadda da hukuncin Allah ba bai yadda da kaddara ba to wannan shi ma abin a barranta ne daga gare shi wanda bid'a ita ma sabon Allah ce dan haka dan mutum ka barranta da shi saboda yana yin bid'a musamman barranta da akwai fa'ida da alfanun ka kaurace masa ka barranta daga gare shi wannan dai ana nuna maka to ina ga kuma malami ne da ake ganin yana da karatu amma kuma ya siffanci da siffa ta bid'a ko yana yin bid'a ko yana saban Allah kaga min babu aula ka barranta da gare shi domin kada ainin garin neman gira ka rasa idan wa an ibn umar radiyallahu anhu bara'atuhu min al-qadariyya rahu muslim haka an rawaito daga abdullahi dan umar inda shi ma ya nuna ya barranta daga wato kadarawa wato masu wayanda ba su yarda da kaddara ba an gane ko wayanda ba su yarda da kaddara ba lokacin da wata rana aka zo wajen Abdullahi dan Umar ake ce masa akwai wasu mutane fa sun bayyana sun ce ba su ba su yarda da kaddara ba ba wani magana kaddara an gane ko Allah madaukakin sarki haka kawai al'amuransa suke ba wani zancen haka Allah ya kaddara ba wani kaddara to dai aka gaya masa sai ya ce to ka ba su labari cewa abdullahi ɗan umar ba shi ba su ba su ba shi wa'yannan mutanen mai yake gaya wa wanda yake ba shi wannan labarin ya ce ka gaya musun ka sake haɗuwa da wa'yannan mutanen da ba su yarda da ƙaddara ba ka ce abdullahi ɗan umar ya ce ba su ba shi shi ma ba shi ba su ya barranta daga gare su sabida me sabida sun yi inkarin hukuncin allah da ƙaddara sai shek ofemin yake ta kasan wasu waye alkadariya wayanda suke ake kira kadarawa kai sai kai tsammanin wayanda suka yadda da kaddara ne tunda an ce alkadariya kamar wayanda suka yadda da kaddara ne to kishiyar haka ne humul ladina yamfauna alqadar sune wanda suke kore kaddara kawai in baka samu kudi ba kaka ce Allah ne ya kaddarawa kawai baka nema ba kawai yawa in kaya wani bala'i ya same ka kawai kai ne baka iya dabaru da strategy da za ka kauce wannan zancen Allah ba wani abu da Allah ya kaddara ba da aka so ba su yarda da kaddara ba da haka nisbatul akasiya ga sunan kai ka ce wanda suka kai ka ai zaka so ka ji an ce kadariya waɗanda suka ce su sun yarda da kaddara to kuma nisbatun akasiya akasin haka ne waɗanda ba su yarda da kaddara ba an gane ko yawwa wayanda ba su yarda da kaddara ba su ne ainihin wato wayanda ake kira kadariya su ne wayanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maguzawan wannan al'umma kenan majusu hadhihi al'umma haka annabi ya faɗe su a hadisi tun kan su bayyana manzan Allah ya ce akwai wasu majusawan wannan al'umma za su bayyana su ne wayanda ba su yarda da kaddara ba hadisai da dama sun zo akan wayannan ainihin wato kadariya ne to kaga anan shi ma Abdullahi dan Umar ya nuna cewa ya barranta daga gare su to wannan din malamin Imam Nawawi ya kawo maka waɗannan ne dan ya nuna maka cewa ashe idan mutum dan bid'a ne in ka barranta daga gare shi baka yi laifi ba idan mutum ma abocin saban Allah ne idan ka barranta da shi wannan baka yi sako ba dan annabi ya barranta daga salika da halika da shaqa ga cikin sahabbai Abdullahi dan Umar ya barranta daga masu aqidar kadariyanci والأمر في حجر المبتدع ينبني على مراعاة مراعاة المصالح وتكثيرها وتؤمرني game da kauracewa al-mubtadi' dan bid'a yambani wannan umarnin yana ginuwa ne ala mura'atil masalih akan la'akari da maslahar kaurace masa din wa takfiriha ko yawan maslaha din ko dai ya zamto ƙaurace masan akwai maslaha ko kuma a cikin ƙaurace masan akwai amfani amma maslahar ƙaurace masan ta fi yawa to an umarce ka idan ga wani mutum ɗan bida ƙaurace masa gabaki ɗaya maslaha ne to ka ƙaurace masa a'a a cikin zama da shi akwai wata ‘yar fa'ida wani amfanin da za ka samu amma ƙaurace masan masalahar ƙaurace masan tafiyawa wa daf'il mafasidi ko kuma a cikin ƙaurace masan akwai tunkuɗe almafasidi ɓarna wata ƙaliliha ko kuma akwai ƙaranta ita ɓarna ɗin a cikin ƙaurace masa to sai a ƙaurace masa kenan kafin ka ƙaurace wa ɗan bida'a sai ka kalli menene natijar ƙaurace masa din la'alla a cikin ƙaurace masa akwai tunkuɗe wata mafsada ko kuma akwai mafsada ɗin in ka ƙaurace masa ba za ta kauce duka ba amma za ka karanta ita illar ta wannan ɗan bida in ka ƙaurace masa to sai ka ƙaurace masa don a samu taƙaituwa ko karanta ita ainihin wato wato ita bid'ar ta su kenan wa ala hadha akan haka ne ta tanazzalul mashru'iyyatu shar'an ta ƙaurace wa ɗan bid'a da aka ce to yana sauka ne akan wannan in akwai maslahar zama da shi maslahar tafi rashin maslahar yawa sai a yi ta zama da shi a haka an fahimta min adami ha daga rashin maslaha din kama harrarahu shekul islam ibn taimiyyata rahimahullahu ta'ala fi mawadi'a kamar yanda a wato babban malami shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya wato tsantsanta bayani ya yi bayani daki-daki a wurare daban-daban akan wannan matsala cewa shi ɗan bid'a akan kalli bid'a tasa kuma a kalli in an ƙaurace masa wace irin matsalaha za a samu idan an zauna an ci gaba da zama da shi wace irin matsalaha za a samu ko wace irin mafsada za a samu to wannan za ka kalla wajen ƙaurace masan ko kuma ci gaba da zama da shi saboda kila zama da shi maslahar ta fi mafsadar yawa an gane ko kamar yadda dai Sheikh Uthaymeen ya gaya mana satin da ya gabata ko sati biyu da suka wuce cewa ko da yaushe ana kallon kafin a kaurace masa sai an kalli yaya abin nan an gane ko fa idza ra'ayna anna min al-maslahati alla nahjurum idan muka ga Sheikh Uthaymeen yace idan muka ga akwai maslahar rashin ƙaurace masa ma'ana rashin ƙaurace masa akwai maslaha walakin nu bayyana alhaq sai dai duk da haka zamu yi bayanin gaskiya muna zaune da shi amma zamu dinga bayanin gaskiya saboda a cikin zama da shi akwai maslaha la nudahilahu ba zamu dinga sassauta masa ba game da abin da yake yi na bid'a amma dai akwai wasu maslahohi na zama da shi din wa nubqihi ala bid'atihi mu ci gaba da zama da shi yana kan bid'ar tasa wa naqulu anta ala bid'atika wa nahnu ala sunnatina sai a zauna da shi a ce ka ci gaba da tafiya kai akan bid'a kan mu muna kan sunnan saboda akwai wata maslaha ta ci gaba da zama da shi din kila ana dan samu ana tattaunawa da shi kuma kila kaifin bid'a an ga yana dan dakushewa yana baya kaga akwai yiwuwar wannan zuwa wannan watan wata rana a iya samu ba gaba ɗaya ya gane ya wuyi wasi da bid'a din to a irin wannan kaga za a ci gaba da zama da shi sai dai ana dinga jaddada masa kai kana nan faɗin bid'a ne kana kan bid'a ka mu muna kan sunnan mu idan ra'ayna al-maslaha fi fi hada fatarkul hijr aula idan mun ga maslaha a cikin hakan to barin kaurace masa shi yafi wa idza ra'ayna min al-maslahati al-hijra idan kuma mun ga maslahar kaurace masa tafi bi an yakuna ahlus sunnati aqawiya misali a inda yake ahlus sunna suna da karfi ba shi da wani tasiri wa ulaika du'afa su kuma ‘yan bid'a suna da rauni mahazumi na an riga an zaizaye ita bid'ar an rarake su, falhajaru ƙaula aula, to, falhajaru ƙaurace wa ‘yan bid'ar shi ya bi, ko ba su za ku ci gaba da rayuwarku saboda ahalus suna suna da ƙarfi a gurin kuma a cikin ƙaurace musu ƙila su kansu za su sargu su kaɗai ne ‘yan tsiraru ne ba su da yawa a cikinku. Ba ko? والمبتدعه انما يكثرون ويظهرون اذا قل العلم da ma su kasuwar bid'a an kaga tana ci to ilimi ne ya karanta a gurin domin almubtadi'atu yan bid'a inma yakthuruna a inda suke yin yawa wayazharuna kuma suke bayyana idza qalla al-ilmu idan ilimi da tallata ilimi da yaɗa shi yayi karanci wa fashal jahalu aka samu jahilci ya yafi yayi katutu a guri wa fihim yaqulu shaykhul islam ibn taymiya wato akan su ne shaykhul islam ibn taymiya ta rahimahullahu ta'ala yake cewa fa inna hadha sinfi yakthuruna wa yadhharuna idza kathuratil jahiliyyah wa ahluha su ‘yan bid'a suna ƙara yawa, su ƙara burin ƙasa ne idan jahiliyanci ya yawa da kuma jahilai. A jadi inda za a ga duk kashe shi sa za a ga har yanzu ƙauyukanmu cike suke da bidiyoyi saboda ilimi ya yi ƙaranci. Malamai duk suna nan cikin gari ana ta fafatawa, amma can gefe-gefen gari da ƙauyuka za ka je ka samu wani ɗan bid'a ya jadi ya tattare mutanen garin ya zuba su a aljihu sai abin da ya ga dama. yana ta burkita musu al'amari yana ba su addini bai bai kuma suna shi ne babban malami don shi ya kai kansa wajensu shi yake karantar da su shi yake ɗaura musu aure shi yake musu suna da saura shi yake musu jana'iza in wani nasu ya mutu a irin wannan wuraren za ga har yanzu akwai bidiyo'i sun yi ƙarfi sosai da haka za ga sunna ba ta da ƙarfi a irin waɗannan wuraren da jahilci ya yawa da haka inda jahilci ya yawa to a nan kake samun bid'a ta samu gurin zama amma duk inda ilimi ya yawa to za ka samu cewa bid'a ba ta da sakewa a inda ake karantar da ilimi walam yakun hunaka min ahli al-ilmi bin nubuwa kuma ya zama a gurin babu ma'abota ilimin annabta والمتابعه لها باب ما سبيبير علم النبتا من يظهر انوارها باب wanda zai haska hasken ilimin annabta a gurin almahiyata irin hasken ilimin da ke shafewa li zulmati dhalal wato duhun nan nabata idan aka waye gari guri babu hasken annabta wanda zai haskaka wurin ya shafe duhun jahilci da kuma duhun bata a gurin to nan zaka dinga samun wato bid'a tana tasiri a irin wannan wuraren an gane ko amma da zarar hasken ilimi ya bayyana za ga bid'a ta tattara ina ta ina ta zama gurin wa yakshifu ma fi khilafiha min al-ifk idan aka rasa wanda zai dinga bayyana abin da ke cikin sabanin sunnar annabi min al-ifki na kire wato kirkira shine ifk shirki da shirka wal mahal da ƙarya in aka rasa wanda zai dinga bayyanar da ga inda gaskiya take ga inda tauhidi yake ga yanda sunna take to dole zaka samu shirka ta maye gurbin tauhidi a gurin bid'a ta maye gurbin sunna a gurin jahilci ya maye gurbin ilimi a gurin ƙarya ta maye gurbin gaskiya a wannan gurin na fata an gane amma da zarar an waye gari aka ce akwai ilimi a gurin akwai qalan lahu qalan rasul bisa fahimtar magabata to zaka samu tauhidi yana yin karfi a gurin shirka tana dakushewa tana baya duk inda aka samu wani malami ahlus sunna yana karantarwa a guri to zaka samu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana ƙara burin ƙasa tana bayyana bid'a ita ma tana ƙara yin baya sannan duk inda aka samu cewa akwai ilimi to za ga jahilci ya tattara matsansa ya ƙara gaba intaha fa idza shtadda sa'iduka fil ilm idan wato kai ƙwari a ilimi shine ma'ana idza shtadda sa'iduka fil ilm idan kai ƙarfi a cikin ilimi faqma'il mubtadi to ka kwankwashi kan ɗan bid'a wa bid'atahu da bid'at tasa amma fa ba da hannu ake nufi ga kwankwashi kansa ba bi lisanil hujjati wal bayan wato da karfin hujja harshe irin na hujja wal bayan da bayani wassalam da zama lafiya kuma ba fada ya abun fada baya yin fada ko saboda haka idan amma fa karka je ka tinkari wani kasurgumin dan bid'a da ilimin ka cikin cokali yayi wujijjiga kai wasan kora da kai jahilai su ta ihu suna ci cewa yawwa ma da laƙai a dinga ganin kai ne mai kazo da ƙarya shi ne mai gaskiya don ya yi ƙasa-ƙasa da mutum to yanzu kaga kai ka jawo wa gaskiya ƙasƙanci ba don gaskiyar ita ƙasƙantacciya ba ce na fata an gane yawwa kai ka jawo wa gaskiya matsala ba don ita gaskiyar mai matsala ba ce shi sa an kasan kana da karatunka ba mai yawa ba kuma ka fahimci wannan ɗan bid'ar ya sha bid'ar ya koshi akwai shubuhohi da yawa take tattare da su da kai ba ka da warwarar su to kaka je ka tinkare shi amma in ilimin ka yayi kwari da za ka iya gabzawa da shi to lalle ka je ka kwankwashe shi amma bilisanil hujja da hujja kuma za ka ga in kana da hujja alkur'ani da hadisi to za ka sha mamakin yadda za ka gigita shi ka kuma firgita shi kuma nan da nan ƙaryarsa ta fito fili na fata gane sai shakku sai mini yake cewa sahihun idza shadda sa'iduka idza shadda sa'iduka bil ilm amma idza lam yakun indaka ilmu alwafi fi radd al mubtadi'a amma in ka san cewa ilimin ka cikin cokali ne ba ka da isasshen ilimi da zaka yi wa dan bid'a raddi fa iyyaka an tujadila ahir dinka kaje kaje ka zo ka ce ku zo ku yi muqabala ahir karka je ka ce masa zo mu yi munazara ko mu yi muqabala da kai li'annaka idza huzimta dan in an karya ka wa anta sunniyyin kuma kai ahlus sunna ne li'adami qudratika ala mudafa'ati hadha al-mubtadi sabida ka kasa kayar da wannan dan bid'a din to fa huwa hazimatul lis-sunna gaskiya abinda kai faduwar sunna kai ka jawo sunna ta fadi walidhalika la nara da aka ba ma ganin annahu yajuzu lil-insani an yujadila mubtadi'an mutum ya je ya tinkari ɗan bid'a ya ce zai yi mujadala da shi illa wa indahu qudratan ala mujadalati sai in ya san yana da ƙarfin yin ja'in ja da shi wa hadha aidan mujadalatun mujadalatu ghayr al-mubtadi' ani al-kuffar haka ma kafirai in aka ce ga wani bishop zaka je kai muƙabala da shi to lalle ka zamto ka san bible ka san kulumbotan duk da suke batar da mutane da shi kar ka zo ya dinga yi maka hujja wani ma ya dinga yi maka hujja da Qur'anin da kai kai imani da shi baka ma san wasu abubuwan ba game da Qur'anin sannan kuma gashi dama Qur'anin ka baka sani ba balle Bible din sa to ko kafiri zaka yi mujadala da shi to sai ka shirya la nujadilu illa wa nahnu na'lamu annana ala yaqin min amrina duk da cewa duk lokacin da zamu yi mujayayya wato ba ma yin jayayya face muna sane da cewa muna da yaqini akan al'amarin addinin mu da muke tafiya وإن كان العمر أكسيا بدل أن يكون انتصار لنا ولما نحن عليه من دين وسنة يكون الأمر بالعكس أما idan mutum ya san bai shirya ba ko ba shi da ilimi to a madadin abin da zai faru na muƙabalar ya zama nasara gare mu kuma nasara ga abin da muke kansa na addini da sunna sai kuma ya zama an samu akasin haka wa min zalika ya'ani quwwatul hujja da haka daga nan abinda ake nufi da ya zama akwai ƙarfin hujja an ya kuna ma'aka min man yusa'iduka da koda kana da ƙarfin hujja kuma ka dan samu wanda zai dinga ƙarfafa ka kar ka je wajen su su wajen su ne duk sun taru kai kuma ka je kai kai kadai ka dan samu koda wasu wayanda wasu supporters da kai ma za in kai din za a yi kabbara shi in an yi can ana kabbara to su wannan ma zai abin nan saboda wani mawaki yana cewa la tu khasim bi wahidin ahla baitin fada'ifani ya galibani qawiya Allah ya ji kan malam Jafar Allah ya gafarta masa eh a wajen sa da fara jin wannan baitin la tukhasim biwahidin ahla baitin fada'ifani ya galibani qawiya wai karkai fada an gane da mutanen gida guda kai kai kadai mutanen gida gasu suna da yawa kaje ka tinkare su wai saboda wai kai kai mai karfi ne sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi fada'ifa ne rauna na guda biyu ya galiba ni ƙauya za su iya cin nasara ga mai ƙarfi guda da to ina ga rauna na da yawa abin da kakka ce ai kikira da hujja ai kaɗan samu wasu wayanda za su ɗan mara maka baya ku ta mutane an fahimta ko alfasulun rabi sai fasali na hudu adadin zamala wato ladabin abokin karatu za a gaya maka wa ya kamata ya zama abokin karatunka kai ɗalibin ilimi ne to abokanka su zama ɗaliban ilimi ba in ma ba duka ba ya zama da yawansu ɗaliban ilimi kana so ka haddace alkur'ani ƙulla alaƙa da wanda sun haddace ko su ma suna son haddacewa sai himmaka ta ƙaru kai mai karatu ne kullum da littafi a hannunka amma babban abokinka supporter ne na kwallon kafa to kaga ka gaya mun yadda wannan abotar za ta fi shin in kun haɗu ka zai zauna ya kwantar da kai ne ya saurari lahallari daga wajenka ko kuma kai ne za ka ajiye lahallarinka ya baka labarin real madari da da Barcelona da Chelsea da da wacece kuma abin nan au to kai rita to shike Allah ya ce muke ka to ai abun ne ba za su haɗu ba yawa ai shine ya ce ai rita an fahimta ko to shine adabu zamana abin combination din zai fi kyau ya zama to inda ka nufa abokinka duk manufa ku iri ɗaya inda ka ɗan yi rauni sai ya tashe ka inda ya rauni sai ka tashe shi da ka ɗan ji ka ɗan gaji sai ka ji shi can yana ta fafatawa sai ka ji kai ma ina ai ba baci an fahimta ko yawwa shi yasa ko kuma ka samu wanda yake mai himma sosai wanda himmarsa ma ta fita ka ya zama abokinka ko ka samu mai hazaka wanda hazakarsa ta fita ka shi yasa mai ta'alimi yake cewa in ka san kai abota da dakiki zaka iya zama dakiki ina tabbatar maka yake cewa baka ganin garwashi in ana so ya ci sai a sashi a cikin garwashi mai ci ka ɗauki garwashi mai ci ka sa shi a toka a gani ba shi ɗan lokaci zai zama mai toka zai zama amma in ka ɗauke shi sai ka duba wasu garwashin masu ci sashi za ka sha babaki za ka shi ma ya ci gaba amma kana ɗaukansa duk yadda ka gan shi jaja wuri yana ci kana jefa yi cikin toka ba shi lokaci yan mintuna za ga ya zama toka idan kakka auri wanda abin nan karkai abota da wanda kwakwalwarsa toka ce an fahimta ko to shine ma'ana alfasulur rabi' mana yace a fasali na hudu can ya gaya mana ladabin zama da malami da sauransu to nan kuma fasali na hudu zai tattauna da mu game da ladabin zama da abokin karatunka hiliya ta 23 yace ihzar qarina su a hirdinka kai hattara da mugun aboki a matsayinka na ɗalibin ilimi a ga kuma abokinka mugun aboki ne kama annal irka dassasun kaman yanda kasancewa dabi'a mai naso ce fa innal irka dassasun dabi'a da kake kallon ta naso take baka san san da zaka tasirantu da wasu abu in ka zauna da mai ashar wallahi wani lokaci sai ka ji ta kwaci ka rasa ya ake kai ma dai sai ka tsarko ka ji kunya saboda yawan zama da shi ran da ta kwace din kawai ka abin nan sai kuma mutum zai dinga jin shi ma ba daɗi wallahi sai ka je an fahimta ko su saboda haka irka fa innal irka dassas game da al'irka dassasun din nan akwai wani hadisi amma mawdu'i ka duba al'ilalul mutanahiya mujalladi na biyu shafi na 123 da shafi na 127 da kuma sharhul ihya mujalladi na biyar shafi na 348 fa inna adabas su dassas domin adabas su mummunan wato ladabi ko mummunar ɗabi'a da sasun menaso ce menaso ce izi ɗabi'atu na ƙalatun domin ɗabi'a ciratuwa take na ƙala za ta iya tasowa daga wani ta dawo wajen wani saboda yawan zama kamar yadda malam bahaushe ke cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke same farin kai zama da maɗaukin kanwa shi ke sa farin kai malam bahaushe yana da wannan karin magana ma'ana kana zaune da wani mai wani halin to a kwana a tashi za ka koyi koyi da wannan halin ko ka sani ko baka sani za ka tasirantu da wannan halin shi ne idin ɗabi'atu na ƙad domin ɗabi'a tana iya tashi daga wani ta koma wani daga wani ta koma wani waɗiba'u sarraka ɗabi'u masu saurin sata su ake musamman ɗabi'ar banza ɗabi'ar kirki ce dai za a ga ita tana ɗan wahala amma dai ɗabi'a ta banza za ga sarraka ɓarauniya ce shi ne ma'ana waɗiba'u sarraƙato wannan su sannan su kuma mutane da kake kallon su ka asrabil ƙafa kamar garken duruwa ne majbuluna an ɗabi'ance su ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din kamancece ne sashin su da sashi in dai kana zaune to za ga kana za ga kuna kama da waɗanda kuke zaune tare da su idan kana cikin ɗaliban ilimi da an zo za ga kuna kamancece ne da su saboda akwai abin da ya hada kamar yadda kana abota da waɗanda suke ba ɗaliban ilimi ba za ga kana kamancece ne da su saboda mutane kamar garken durwa ne an sani ba ko an san durwa wani tsuntsu ne alƙafa durwa ban sani ba ko ba san da ba ko wani tsuntsu ne za ka gan shi mai kyan gaske amma za ka duk inda za ka gansu za ka gansu duk irin kusan irin su ɗaya za ka kuma ba sa tafiya za ka da yawa suke tafiya in ɗaya ta sauka sai ka rasa wannan ce ko watan ce haka za a gansu alƙafa ake kiransu atrabil ƙafa in ka gansu da garke guda za a gansu ko kuma ainihin wato tawaga guda to mutane su ma ka atrabil ƙafa kamar tawaga guda ne na tsuntsun da ake kira durwa majbuluna an ɗabi'ance su su wa'yancan tsuntsayen ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din akan kamanceceniyar sashin su da sashi to su ma mutane kamar su suke wajen kamanceceniya da junan su an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al arwahu junudun mujallal ma ta'arafa min ha'i italam wa ma tanakara min ha'i ikhtalam akwai wanda za ga ba kwaji ba kwaji to kawai saboda kawai inda ka dosa daban inda ya dosa daban bari mu na sha ba da wannan misali yanzu aka zo idan mutum ma'abocin kwallon kafa da san kallon kafa kwallon kwallon kafa misali sai ya zama ya zo nan garin bakunta ina tabbatar muku ba wanda yana tashi da yamma zai ce ina ake ina filin bale yake ba ga bane amma ɗalibin ilimi ne yanzu yana jiyo sautin nan sai dinga aina ake karatun nan sai ga sai ga ko ba ko fuska kawai sai ya zo zai kwana biyu a garin nan amma ya gano nan masallacin ana karatu to kullum za a gan shi nan sai dai an kwana biyu sai ka daina gidansa idan ɗan kwalo ne ina gaya ma zai nemo mutane Allah eh da ya zo gari dama in ɗan wiwi ne na gaya ma da ya ɗan shiga wuyayi wuri-wuri in an jima za ka sarrafo shi don haka fahdar mu'asharata man kana kadhalik don haka kai hattara da mu'amala da wanda ya zama kamar haka fa innahu al'aqab domin abota da wanda ba shi da dabi'a mai kyau halaka ce wadabu sannan kuma ka san tun kuɗe abu ya faɗi kasa ashalu min ar-raf'i ya fi sauki saboda ɗaukaka abu ya sama wato ka ɗaukaka kai siffantu da ɗabi'a maɗaukakiya kai sama ya fi wahala sama da ƙasƙanta ka ɗauki ɗabi'a ta ƙasa. Ko kun fahimta? Shi ne ma'ana fa'in wa daf'u asfala minar raf. Daf tun kuɗewa ya fi sauƙi sama da ɗaukakawa. Yanzu a sauke maka kaya ya fi sauƙi sama da ɗora ma. An gane ko? Abin da yake nufi kenan. Da haka kenan ɗabi'u kyawawan sun ɗan fi wahalar a koya. Ƙasƙantattun kana zama ɗaya biyu uku kawai ka zama ka kuka. shi sa ake son ɗaliban ilimi kar su samu majalisar majalisar ‘yan sunuka kawai ɗaliban ilimi ya ce ya zauna wata rana za ka gaya soke littafin shi ma da ɗan sanda yana sun gura ka galan ko an fahimta tuman da ya sa ulul himma yana ta karatu ya fara haddace wasu hadisai ko ya fara haddace qur'ani ga ganshi da ɗan sanda yana sun gura sunuka ai kaga zaman duniya ta saya ta ko to shine malam yake gaya maka haka wa alaihi akan haka bata khayyar lizzamalati ka zaba ka darje ka zar wato ka zaba ka darje lizzamalati ga wanda zai zama abokin karatunka wasadaqati da wanda zai zama abokinka man yu'inuka ka zabi wanda zai taimake ka ala madalabika akan abin da kake nema da ka dan fara tsarewa ce a'a wani mu dage dage mu yi wata rana sai labari sai dinga karfafa ka sai ka zo kai ana ni ina ganin hakura zan ko gida zan koma ne kila kai ba dan gari bane ma ce sai dan dan koma wata hikaya da za ta dan sa maka wani dan karsashi ka dan ji cewa to dai bari mu dan ci gaba da tafiya to shi sa aka ce duk wanda ko a harkar kasuwa ce ba har ka dauka a harkar karatu kawai in ka sare sai ce a'a wani ai hakuri yake ai kasuwa sai an jure ai kaza kaza sai ga yana karfafa ka sai ka ga wata rana kana cewa ba dan wani ba da tuni ka gudu ka ba kasuwa ko ka bar aiki kaza ko ka bar sana'a iri kaza shi ya dinga ƙara ma ƙwarin gwiwa to haka ita ma harkar karatu akwai wani rugunzumin da in an shiga sai ka ga mutum kamar yana nema ya sa takalminsa a nan da nan fita da gudu to ka ga mutum ya ka ce ina za ka yi ce ka yi abin da sai ce a kai haku sai ya karfafe ka sai a ci gaba wa yuqarribuka ila rabbik ya dinga kusantar da kai zuwa ga ubangijinka wa yuwafiquka ala sharifi gardik ya kuma dinga yin muwafaka da kai dacewa da kai akan maɗaukakiyar manufarka wa maƙasidika da maɗaukakiyar niyyarka niyyar ka madaukakiya irin wannan bai kamata kai zai ta gaya ma ga waɗanda suke kaza nan ma suna ta daurewa ba daɗi ba lada ba kaza ba kaza ma suna ta yi ballantana mu da muke kan hanya mai kyau muna son mu kaza mu yi kaza ne kaza sai ya dinga karfafa ka kuma ya dinga kusanta ka zuwa ga ubangijinka sannan kuma ya dinga muwafaka da kai akan manufarka wadda suke madaukakiya wa khudh taqsim as-siddiq wa sadiq ila adaq al-ma'ayir wai kai riko da karkasa abokai da aka yi zuwa ga ma'auni mafi zurfi an kasa abokai an ce abokai kala uku ka tsaya ka kalla abokanka wayanne iri ka yi amfani da adakil ma'ayir ma'auni shine mi'iyar ma'auni mai zurfi wajen zabar a wani cikin rukunin abokan nan guda uku a wanne ya kamata ka ɗauka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin a hadithi yake cewa matsalul jalisus salih ka hamilil misk wa matsalul jalisus so كنافق الكيل haka annabi ya ce masalul jalisu salih sai ce ka hamilul misk fa imma an yufdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajid minhu ra'ihatun wa tutayyib wai abota idan kai abota da wanda yake mai sai da turare to ko dai ka siya wata rana ka ji yazo da wani turare mai dadin kamshi da kake so nawa wannan sai ka siya imma kuma ya san maka imma kuma ko baka siya ba bai san maka ba to ka ji kashi in kun zauna wani lokaci sai a dinga jin maka kamar kai ma ka sa turare kuma zama da mai turare ne ba sawa kai ba kawai kun kuna zaune da shi kullum yana sai da turare ya auna wannan ya bashi yawa wannan ya wannan kullum ana haka ina fata an gane an gane ko yake cewa wa matsalul jalisar so misalin zama da mugun aboki sai manzala ce ka na fi kilkir fa imma an yi hurika siyabat wa imma an ta ji da min hura'i hatun mumtina auka maƙalar sallahu alaihi wasallam yake cewa in ka yi abota da mugun aboki to ka san misalin zama da mugun aboki kamar ka yi abota da makeri mai hura ziga-zigi lalle ka sani in ka yi abota da mai hura ziga-zigi in ma an yi huri ka siya baka ko dai ya kona ma kaya don yana wannan huhurawar gawayin zai dinga tarzatsi za a ga rigar ka ta huje nan wandan ya fashe can duk wuta da inda ta daga zai kule da an ganka an san kayi abota da mai hura ziga-zigi in ko bai kona ma kaya ba to akalla ka taso kana kauri ce kai ta wajen wani abin nan ka wuce ne ka ce wallahi daga wajen wani nake ka san abin nan da haka sai ka cutu ma'ana in ka zauna da kyakkyawan aboki kai mu'amala da shi zaka karu in baka karu ta nan ba zaka karu ta nan haka shi ma mugun aboki zaka cutu ta bangarori da dama to ga abokan sadiqu manfa'atin akwai abokin da ake kira sadiku manfa'a an gane ko sadiku manfa'a shine aboki wanda yana tare da kai kawai yaga zai amfana abotar da kuke ba wai wata abota bace kawai ta ainihin wato amfana ce sadiku manfa'a ke shine wanda yake abota da kai matukar zai amfana da kai ko da kudinka ko da alfarmaka ko da kujerar mulkinka ko da wata dama da kake da ita wannan shine sadiqu manfa'a fa idan qata al-intifa da yaga kudin sun tashi dama makiyinka ne ya dai ka daina ganin sa kudin suna tashi wallahi shi ma ya dama sadiqu manfa'a ne zai zo a fito da abinci a fito da shayi a fito da kaji a fito da kaza a ci ana ta bushasha amma ran da ya waye gari ya ga jari ya kare al'amura sun ja baya kai ma ta kanka kake ka daina ganinsa in ya tafi Allah ya huda da ba sadiku man fa'al in kuma wani matsayi ne da kai ana sauke ka ka daina ganinsa da ma sadiku man fa'al wa huwa yusadiquka yana abota da kai ne ma dama yantafi uminka matakar zai amfana da kai fa idan qada alimtifa fa huwa aduwuka amfanin yana yankewa to ya koma makiyinka yana cikin wanda zai je dinga gulmaka ya dinga bata ka a wasu wuraren su dawa duk ba ƙaryar banza ba ce bashin banki ne wadda yake ta wannan bushashe yake ta wannan burgar da shi kajewa da shi ba da aka cinye koma mai an fahimta ko la ya arifuka wala ta arifu shi ke na zaga zai nuna bai san ka ba baka san shi ba har ma shek usaimin yake cewa wa ma aktharu haula irin waɗannan abokan su suka fi yawa suna da yawa ko mutanen da da yawa musamman masu mulki musamman mawadata suna tare da mutanen da sun ɗauka abota ce da zama na Allah to sai jarabawa ta zo za ka gane su na gaskiyar a cikin aboka sauran duk kowa kama gabansa a gane ko kana ɗaukansa babban abokinka ne kana ganin duk ko da yaushe yana gaban mota duk inda zaka motsa tare kuke tafiya kaza kaza da shi ya ma hakura tunda ya ga nan ya zauna a fadar taka ya ma fi inda yake sana'a da ka ya watsar kawai yana yana abin nan sune yan shan miya kawai an gane ko na biyu sadiqu lafatin aboki dan tamore sadiqu ladzaki la yusadiquka illa li'annahu yatamatta'u bil julusi ilayka shi fa ba komai ne yasa yake abota da kai ba sai dan yana jin dadi wajen zama a wajenka yana jin dadi wajen hira da kai ba shi da inda yake zuwa zai dinga zuwa kai kullun ko kanti ne da kai a layin ko kuma kana sana'ar zaune ne kullun zai zo ya zauna kawai saboda ba shi da abin yi zai zo kawai yana dan yin hira da kai ya ɗan ɗauke kewa ya ɗan rage lokaci ya rage dare ya rage kaza ya rage kaza yana ɗan jin daɗi da zama da kai ɗin saboda kana ɗan rage man damuwa kana rage man tanshi kana rage masa kaza walakin na hula yan fa'uk wala tan fa'u minhu sai dai fa ba wani amfanarsa da kake shi ma ba amfanar kai yake ba ba wani kuɗi kake ba shi ba a kawai dai za a fito irin zaman majalisar nan shi ya gama ba abin da zai sai zo ya zauna sa benci ya ɗan shashare guri ko gyaɗa ba mai siya kowa kawai ka zo ka sayan mudda jarida shi ma ya zo da tasa jarida ya sayar kawai shi ke an fahimta in zai sai fiye wata mai kuwa wata zai saya ya sai kwaya ne kawai su ke kayan sai jefar da daidai ci gaba da hira kawai sadiku lazza an gane ku to irin wannan abokin baya amfanar da kai kamar yadda baka amfanar da shi sai bata lokaci kawai zaman hira ne da gulmar siyasa da zaman hira ɗan siyasa da gulmar mutanen gari da wane ya faɗa kwata wane ya shigo gari matan wane ce wannan wannan ai yar gidan wane ce wane baya tarbiyar gidansa wane gidansa ya fi karfinsa irin wannan hira ce kawai ta bata lokaci su da wannan suke ɗan nishaɗantuwa da wannan suke hira da wannan suke ainihin wato jin daɗi wannan shi ma ba aboki ba ne na uku shi ne sadiku fadila abokin ya kamata shi ne sadiku fadila abokin ya kamata ya hamiluka ko da yaushe shi wannan abokin yana kokarin dora ka alama yuzayyin ga abin da zai kara ma kyau doriya akan kyanka wayan haka yana ce in wani yana hana ka amma yushin ga duk abin da zai zama maka abun kunya abun fada ya zama ma tabo zai ce wani kakkai abin duk da zai zama maka ado ya zama kwalliya da cewa nan ina ganin ayi kaza ya kuma dage ce kai zaka zaka ga amfanin abun nan gaba zaka yi kaza in ya ga ce a'a wani kakkai kaza gaskiya an kaiwa kaza baka kyauta ba kuma ka jawo kanka magana kuma kai kaza kai kaza kuma mutuncin ka zai zubi wa yabtahu laka abwabul khair shine wanda yake bude ma kofofin alheri wani eh ai tashi na ji kiran sallah mu je koma samu sawon gaba ko sai ya ja ka fita masallaci an gama ya ce a ai za a yi karatu dan dan jira bai fi minti arba'in da biyar ba zuwa awa ɗaya ba an tashi da karatun duka waɗanda zauna mu saurara mana ai abin muka je ma ina mai zami sai kaga sai ga ya zauna yanzu akwai da yawa wanda yana zuwa karatu shi ya jajjawo wane da wane da wane kuma da kila irin wannan zaman ake na mara amfani amma abuta sai ya zama abokin manfa'a ya ce ya zama ainihin sadiku fadila ya jawo wane ya jawo wane kila ma ya jawo wanda zai ma fi shi himma daga baya an gane ko shi ne sadiku fadila wai za zalalta da ya ga ka zami ko ka yi tuntube na ba haka zai ja hankalinka ala wajihin la yakhdushu karamata ta fuskar da ba zai ci ma mutunci ba ba ce mutunci zai ce a'a wani kaza kaza kaza ni ina ganin in akai kaza ai kaza ne zai fara ai kuma kaza kaza zai gyara maka in ba zai baka kai tuntube kuma ya kyale ka ba har sai wasu sun gari sun zage ka shi zai fara zama mudubin ka a'a wani gaskiya kaza kaza zai fadakar da kai kuma a mutunce wannan shi ake kira sadiqu fadila kuma su suka yi karanci kuma yawanci mutane abokansu ba irin wannan ba ne fal'awwalani wayancan guda biyun da farko sadiku manfa'a da sadiku lazza mun katse ani wayannan za ga abota ce mai datsewa bin kitsa'i mujibi hima da datsewar abin da ya haɗa abotar abin da ya haɗa abotar yana yankewa shi ma wannan abotar ta yanke almanfa'atu fil awwal dama na farkon amfani ne yasa yake zaune da kai kuma yanzu ba amfanin da haka ba abota wallazzatu fi tsani na biyu kuma dan jin dadin zama da dauke mai sukewa kake yi kuma yanzu ya samu sana'a ko ya samu abin yi dan haka yanzu shi ma wannan ta yake wa amma thalith amma na uku fatta'awilu alayhi to maganar da zami akan aboki na karatu tana komawa ne kan shi wannan aboki na uku wa huwa alladhi ba'ithu sadaqatihi tabadul al-i'tiqad fi rusukh al-fada'il lada kullin minhuma wa huwa alladhi shi ne wanda ba'isu sadaqati abinda ya jawo abotar tasa tabadul al-i'tiqadin musanyan aqida ne aqidarsa ce ga da manufarsa da tawana da tawana ta zama daidai kuma inda za shi shi ma wannan nan za shi kawai sai suka haɗu dan su karfafa junansu fi rusukhil fada'il wajen sake tabbatar da wannan ainihin falala din da kuma ya kamata da da kullum minhuma a wajen kowanne daga cikin su wa sadiqul fadila shi wannan abokin ya kamata ɗin na uku umlatun sa'aba hard currency ne wato kuɗi ne wanda yake mai wahala ma'ana yana da wahalar samu shi wannan sadiqu fadila umla umla shine currency kuɗi ne wanda yake sa'aba mai wahala kamar sabon kuɗin nan ko yawa to kaga kamar yadda sabon kuɗin nan yake da wato umlatun sa'aba eh ba za ka cira ba sai dubu biyu kuma dubu biyun sai kai ne na tamanin da takwas umlatun sa'a ba ke ga kuɗi kana kallonsa a cikin waya ka ga alƙaluma amma ba dama ka ce sun zama umlatun sa'a ba to shi ma abokin abokin da ake kira sadiqul fadila shi ma kamar yadda kaga wannan sabon kudin yana wahala haka shi ma wancan abokin fadila abokin ya kamata shi ma yana wahala ya izzul husula alaiha wato irin kudi wanda kamar yadda ka san kudi a wannan lokacin da muke ciki sabon karansu din yana da wahalar samu to haka shi ma sadiqul fadila yake da wahalar samu shine tashbihin da malai ya kawo maka sadiqul fadila hada wannan abokin ya kamata umlatun sa'aba kuɗi ne karansi ne wanda yake da wahalar samu ya izul wusul alaiha wanda samun su yana da wahala in dai samun wannan sabon kuɗin a yanzu a yan kwanakin nan yana da saukin samu ba wahala to sadiqu fadila shi ma yana da saukin samu wanda wannan kaga misali ne kai tsaye da muna cikin sa ba bukatar dogon bayani sabon kuɗi yana wahalar samu to sadiqu fadila yana da wahalar samu a kaga abu ne wanda sai kana ta addu'a kana dagewa an ce lokaci yayi wanda saura wa min nafisi kalami hisham bin abdul malik yana daga cikin zababban zancen hisham bin abdul malik wanda ya rasu a shekara ta 125 qauluhu fadan sa da yake cewa ma baqiya min ladzati dunya shay'un wai daga cikin jin dadin duniya ba abin da yi saura illa akhun sai kawai ka dace da aboki arfa'u maqunatu tahaffuzi wanda zai dauki nauyin kiyayewa da kula da alakar baini wa bainahu ma'ana Hisham bin Abdul Malik yake cewa ma baqi min ladzati dunya shay'un illa akhun arfa'u maqunatu tahaffuzi baini wa bainahu wato yanzu ni a irin rayuwata ta duniya babu wani abu da ya rage min mai dadi ji Hisham bin Abdul Malik ba wani abu mai dadi da ya saura a wannan duniyar illa kawai aboki wanda arfa'u ma'unatu tahaffuz baini wa bainahu shine ya dauki nauyin kula da abin da yake na alheri gare ni yake kula da abin da zai jawo mun kaskanci tsakani na da shi wato sadiqu fadila yake magana ma'ana abin da yake tsaye saura a wannan duniyar mai dadi shine ka samu sadiqu fadila ko da dadi ko ba dadi zai ga ma gaskiya in kana so ya ga ma amma baka so zai ga ma sadiqu fadila ce kana da shi baka da shi ba shi bane ma'auni dama ba shine ya hada ku ba wa min latifi ma yuqayyadu qawlu ba'dihim yana daga sassauƙan abin da ake yin ƙaidi wato da baibayi ga maganar wani daga cikin malamai kamar yadda wato al-khattabi ya kawo a cikin al-uzla yake ce al-uzlatu min ghairi aynin min ghairi ayni al-ilmi zalla wa min ghairi zayyi zuhudi illa wata magana ce ɗan takaitacciya wai al-uzlatu kalmar uzlatu min gaida ainihin ilmi in ka cire ainihin ɗin nan ta ilimi zallatun ƙasƙanci wa min gairi zayi zuhud idan ka cire zayin ɗin da take cikin kalmar zuhudu illa kalmar ta koma illa an gane ko abinda yake nufi da wannan shine wato al'uzlatu za ka shafe ainihin ɗin yanzu kana cire ainun ɗin al'uzula ka cire ainun kalmata koma mai na'am wa ya gane al'uzulatu al'uzulatu in ka cire ainun ɗin kalmata koma mai azilla azillatu kaskanci to sannan azuhudu in ka cire zayun ɗin ciki ya koma mai eh والثاني من غير زاي زهد عله ai abin da yake nufi izifi zai ta kono illa kana cire zayo to zai ta koma illa idan labudda min ilmin wa labudda min zuhudi ma'ana babu makawa sai ka zama kana da ilimi kuma kana da gudun duniya ma'ana duk wanda za ka yi abota da shi zama mai gudun duniya kuma ya zama to ainihin wato shi ma mai ilimi kenan kaga kenan al'uzlatu in ka cire ainihin ɗin ya koma zilla sannan zayun ta zuhudu in ka cire kalmar ta koma illa an gane ko ainihin ta koma illa wato kalma ce ta kaitacciya wato amma tana kunshe da ma'ana mai kyau shi yasa Sheikh Uthaymeen yake cewa ta farkon ihzifil wato ihzifil ayn ka cire aynun din takunu zilla sai kalma ta koma zilla wasani min ghairi zayi sannan zilla din nan in ka cire zayu ka sa aynun a gurin ya koma illa an gane ko to ma'ana kaga ba a san illa ba a san zilla amma ana san me al iz na ilimi sannan ana san az-zuhud na gudun duniya insha Allah sai mu tsaya a daidai wannan gaba din abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka kotu tuban harshen Allah ya kwanta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amin.